الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لنا صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga mashar zuwa madina wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan ashirin da ɗaya ko ashirin ashirin ne ko ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mu tsaya a wannan littafi a darasi na arba'in da hudu hamsin da da hudu da bakwai za mu tashi darasi na hamsin da takwas a cikin littafin nan mai albarka a yanzu sai suke suna wani kitabin abi na babban malamin doktor abdulazim badawi muna cikin kitabun zakati inda wato muka zo muka bayani akan wato waɗanda ya waje ba a ba wa zaka sannan kuma aka yi bayani a kan shin za a ba su ne dukansu ko kuma ya halatta ɗan wani a wani ɓangare a ciki a bari to sannan bayan mun kawo ayar inna masala kafi lil fuqara'i zuwa ƙarshe to sai yake kawo dalilai kuma akan kowanne daya al fuqara ya kawo dalilansa al masakin ibn sabil al'amilina al-zalimina wato duka kowane ana ba da dalilai sannan yau za mu tashi mutum na biyar a cikin shine wa amma al-rikab wa amma rikab mali ce shi ko al-rikab bayi dan ba kuma ta bayi ayar haka ta nuna cewa dai inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الركاب شيء نبيه والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل تيتي فريضة من الله والله عليم حكيم to sai ce wa fi rikab da Allah yake to ga dalili da zamu wa amma rikab su ko bayi da Allah yake za a bawa zakka yace baruwi an al-hasan al-basri an rawaito daga hasan al-basri Allah madaukakin sarki ya tsara masa yadda wa muqatil bin hayyan da muqatil ibn hayyan wa umar bin abd al-aziz khalid al-khulafa da umar da abd al-aziz wa sa'id bin zubair wa nabi imam ibrahim an-nakai kenan da kuma wa zuhri da muhammad ibn shihab az-zuhri da kuma wa ibn zaid da ibn zaid annahum al-mukatabu suka ce su a fahimtar da aliqabu su ne waɗanda aka rubuta wa fansa na cewa su fanci kansu bayi shi ne mukatar a rubuta wa fansa cewa ubangidanka ya ce ya yarda ka je yi duk kuɗin da ka samu yanzu ba na ta bane rubuta je kai har sai an kai adadin da in naira dubu ɗari yake so ka baki ne kai dubu ɗari yake ka tafi ya yarda shi ne mukatar to sai ce waruya wayannan malaman da muka rawaito duka manyan tabi'ai su suke tarba akan wannan ra'ayi cewa abin da ake nufi wa fili kabi shine al-mukatabuna wanda aka rubuta musu fansar kwatakan su za su yi da kan waruya na abin mutal ashari to yanzu an dawo wannan bangaren na biyu kuma an rawaito daga abin mutal ashari wa ra'awahu da makamancin shi ma yana da wannan ra'ayi abdullahi bin qais wa huwa qawlu shafi'i wallahi kuma wannan magana dai take magana shafi'i ashe ba iya gungun tabi'ai bane har da sahabi guda daya Abu Musa al-Ashari shi yana da wannan ra'ayi da wato Allah da Imam Shafi'i wa qala ibn Abbas amma Abdullahi da Abbas kin jumanin Qur'an shi cewa yi wal hasan da wata magana daban kuma ta Hasan al-Basri kun ga san ma da shi to nan ma kuma da shi a wata magana la ba ta an tu'taka raqabatu min az-zakat yace babu laifi a yanta wuyaye da kudin zakka ga wani can bawa ne a da kudin zakka a cikin aje a yanta shi aje a yanta shi kaga babban abin da kamar da muke faɗa ashe babban abin da ake bukata kenan ka dau kudin zakka ka ba yan dawa domin yanci kenan da za a je a yanci mutane a sumaila a a a tudun wada a bibi ka je ka gani in mutum addini ya dame su sosai zai je ga abin da kai ji wani ya in kai wasu zai gyara wa Allah saboda kai ta ka turanci yana shigar ta amma ta ka original hausa zai yi sosai ba zai je wa boki ta ba sunan da zai gaya ba da hausa amma ba musulmi ba ne suna nan wani za ka ga ya tsufa ya sosai shiga yake ta musulmi ta bahaushe amma ba musulmi ba ne saboda haka ka ka dauki ka ba su in dai za su tafi da awar ba ruwan ka da yake za su tafi je kawai ki dawo su dawo mana da mutane musulunci shi ne abin da ake bukata saboda haka to sai suka ce wato yan a yan a sa kuri a yan tumu mu yanzu babu da bayi ba wanda zai zo ya ma gabawa ko baiwa babu saboda haka idan da na ja faɗa wannan kalmar maganar malam abubakar gumi muna kanta inda da bayi yanzu zai ka siyo guda ɗaya rika ma aiki a gida kawai ko ba ka wani ba ruwanka da wani zazzan albajiri ko wani mai a'a ba wa za ka zo ka aji sai abin da kake kuma da ba kudin nan da sun ja to me yasa idan shi sa maganar da ake idan kace da ba bayi babu sai mata to abin tambaya ne ya za a ce bayin nan sai mata kawai ba namiji kuma sannan hanyar da ake bi a samo bayin nan wata hanya ce yaki sannan a kasuwa wata kasuwa yanzu ake zai da bayi wata kasuwa to shi ne abin da ba da yake ce yake gaya mana a nan babu laifi a ɗaukurin zaka ɗan tubawa wa huwa mazhabu ahmad wannan shi ne ra'ayin imam ahmad wa malik da imam malik wa ishaq da ishaq ibn rahuya ko ibn rahawai yace ai annan riqaba a ammu min an yu'dal muqatab muqatab magana bawa ta fi gamewa fiye da wato a ce kawai a dauka a bawa al muqatab wanda aka rubuta a farza wanda wato ke ban ce magana daga iya wanda aka rubuta a farza sun matse magana gaskiya amma a ce bawa kawai a bude kofar yaji maimakon iyakance ta a wani guri kamar yadda waɗansan malaman suka yi sai ce auyar shari'a rakabatan bai a cika ha ista ista kilala ko mutum ya je ya bawa a kasuwa ya ɗanta wannan bawa ista kilala ne ya rika cin zaman zafin kansa domin ka siyo bawa ka yadda shi ya zama daidai da daidai yanzu ba za ka zo ka matsa maka ce sai ma kaza sai kaza sai kaza ba a'a shine istiklala ina ka ce abu istiklala shine cin gashin kai ya zanto yana cin gajin kansa wa qad warada fi thawabi al-aikat ya tabbata dangane da ladan da Allah zai bawa wanda ya yanka bawa wa fakki raqabati da kuma yanka bawa da Allah yake fakku raqaba aw it'amin ko aw at'ama fi yawmi zi masrab sai ce ahadithu kathira akwai hadisi masu yawa akan wannan matsalar وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها ونمت Allah madaukakin sarki ya atiku bi kulli udri minha zai yanta kowace gaba daga gabar bawan nan da ka yanta gabobin ka 360 ne don ka yanta bawa kai ma za a yanta gabobin ka 360 kowace gaba ta ka sai an yanta to wallahi yanzu maguzawa a a a kumaila ko a mai ake kiransa tudun wada ko bebe shi ma yanci ne babban makuwa domin kamar yadda nake faɗa a karatun mu da ya wuce satin da ya wuce a masallacin zera za ka je ka tarar da unguwa gari guda mace ce take mulkin garin kuma kirista abin da nake nufi ta take mallakar komai kuma kuka je da awa sai kun je kun gaishe ta mata maza ce barin ce ma mata ba ta maza ce haka ko samu shi ne amma ta yi an ganye ta saboda mai kuɗi ce sannan kuma kiristanci take yadawa to dole sai kun je Allah kun gaishe ta in kuka gaishe ta ba za ta hana ku da'awa ba amma in ta ga dama kuna tafiya za ta ƙara kwambatin ne kuna tafiya to wannan abubuwan su ya kamata mutane su fahimta da kyau muna da kalubale da yawa Allah wuni kawai ka je ka wuna iya wannan garin ka ga irin abubuwan da za ka tara kuma kuɗi ta jewa sai musu bohol ka ba su jari ka je ka ga yadda suke girma ba in ta ka je ma kai mata da dogon ya yi sa shi ba duka Allah ba za ta hana ka ba kowa musulunci ba amma ita ma za ta yi da'awarta kuma tana da ɗaurin gindi sosai domin tana da kuɗi to mutanen mu ba a wannan tunanin duk an zo an tattare a waje guda kawai wani tunani ake da ba amma wayannan mutanen suna buƙatar a jawo su zuwa ga musulunci suna buƙata kuma ila yanzu haka wani zai ga garin kakanninsa ne ba ta jin wada bebeji nan nan nan to ka je ka gani irin wannan abubuwa ko ka je ka tarar da tsoho ya yi mankar tsoho tuku ya jagiya ya bugu sosai saboda bai da addini kawai shi kirista ne ko ba ma guji to muna buƙatar irin wannan wuraren ko shakka ba gaskiya kuma yana buƙatar dole irin wannan gurin yana buƙatar in za ka je da awa ya zanto da kuɗi a jikinka domin akwai wanda kuɗi kawai wallahi akwai garin da bohol kawai za ku yi ka gama ce yanzu bohol kawai guda ɗaya to saboda haka wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake cewa kowace gaba da ka yanka kai ma Allah zai yanka ta ka gaɓoɓinka ɗari uku da sittin to Allah zai yanka gaɓoɓinka wannan duka to shi ne mala ala yake cewa a talfar su bil farji a ta al'aurar ka da ta ta al'aurar sai Allah ya kwatanta gaba kawai ko da gaba sai aka gaya ma matuƙa a ta farjin ka da farjin sa sai ya fanki farjin ka daga shiga wuta al'aurar sa za ta fanki al'aurar ka daga shiga wuta shi ne a can kasa za ku ga ya kawo hadisi hadisin tirmidhi hadisi abu hurairah yake cewa ya ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man a'taka raqabatan mu'mina duk wanda ya yanta wuya ya mumini am mumina ta karka dauka wata ake nufi mun ja wannan maganar a suratul nisa'i da aka zo ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabati mu'minatin karka dauka wai sai mata ake yanta a da rai ake azamiri ya'udu ila an-nafs rai ake magana shi kuma rai alarabci ba ta fi yawwa saboda haka kowanne yake nufi ya yi namiji ko ba wai sai masa kawai to saboda haka sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to a tan Allahu minhu bi kulli udwin minhu udwan min Allah Allah zai yanta wata da kowace gaba zai yanta wata gaba daga shiga wuta hatta ya hakika farjahu bi kulli har sai ya yanta har sai yantin wato al'aurar ta ta yantu sanadiyar yanta wata al'aurar da yi to shi ne ma da yake mu cigaba da karatu wa ma za ka illa annan jaza'a min jinsil amal ba ne mu hakan ba zai faru ba face sai saboda ka'idar da Allah ya faɗa al jaza'u hal jaza'u li ihsani illa al ihsan wato ai ma jaza'u li ihsani illa al ihsan ba abinda hal bi ma'ana ma domin hal tana zuwa da ma'anoni jewa alqur'ani tana iya zuwa da ma'anar ba tana iya zuwa da ma'anar kadin kamar hal ata alal insani hinun min ad-dahr أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا to shi ne yake cewa illa li annal jaza'a min jinsil amal sai dai saboda shi wato sakamako yana da alaka da yanayin aikin da aka idan kai ne kyau kaga mai kyau in kai mara kyau kaga mara kyau shine wa ma tuji zauna illa ma kuntum ta'malun a cikin suratul safat Allah wani ta ka muku da kuma yau face abin da kuka kasance kuna aiwatarwa na shida wa amma gani nuna su ko wanda wato ba ke musu yawa fahum su ne fahuma kawun sun ka kashi kai wa minhum man tahammala hamalatan daga cikin zako ne ya dauko nauyi ya tara aradi da ka shine wani ake bi baki sai ya dauki nauyi da ga za a yi mai shi zai biya shine tahammala hamala ya dauko ragamar biyan bashin wani au gamina dainan ko ya lamun ta kawai ɗauko nauyi yayi ba ma ku rigima ake wannan kuma rigima ake sai ya lamun shine ba wuce ke ce wala ne wato asali kalmar larabci lamun ba eh saboda haka au zamina dainan ko yayi lamunin wani bashi falajimahu kaga tunda yayi lamun ya ya zama matore yanzu ya biya fa ajhafa bimani to shi ma hakan shi ko gaba ɗaya zuciyarsa ta ƙare bai za abin zai zama haka ba sai dai ya samu matsala zuciyarsa ta ƙare kam shi ma yanzu ai kaga ya zama alaba ku ga mu da shi ne mai zai kawo tallafi da yanzu shi ma babu neman taimako yi au gari mafi a da'ire ne ko kuma shi ma baji ya yi mai yawa wajen biyan baji garin biyan baji zai zo to baji ya yi masa yawa biya an karaba sai ya zo ya tarar ai abin da yake da ba kayan ta da yake karaba yana ta biyan bajin wani mai san shi ma a cikin na zanen ya zo mai yawa ba to to sai ce au bi ma'asiyatu to ga wata ba ko kuwa a cikin sabo ne bi ta ta ma yayi aka zo ana rigima amma sun mata ba sai yi ba da aka zo ana rigima sai ya biya kudin tunda shi dan ya ba zuwa ba ya yi ta biya shi kudin da kawai aka zo ana rigima amma wannan da aka zo bi ya riga ya tuba to sai aka ce shi ma za a iya biya wata amma alfikihul muyassar na nukbatin min al-ulama wannan tabi ne yana da kyau ɗaliban ilimin su ne shi za ga su da suka zo ne suka da suka zo gaban nan sai suka ce ji ɗan yi ba su yadda su ba su yadda cewa mutum ya sabo ya je ballo ruwa a jiya masa bai amma nan ya kawo wata ƙa'ida da yace sun mata ba su kuma ba su kai da komai ba yana da littafi ne karami bai da girma da ne bai kuma rabin wannan littafin ba to manyan malamai ne suka haɗu suka fitar da shi duk wani muyassar ma ake kiran ka gobe kuma malaman suna biyar to zai ce fa haula yurfa'u ilayhi to wa'annan mutanen da aka lissafo duka za a ba su zakka za a ba su zakka me dalili to shi ga dalilin zai faɗa sai ce wal aslu fi hadha al babi haythu qabisa bin mukhari al hilali asali a wannan babun na biyan bashi wa hadisin qabisa wanda yake ibnu bukhari kullin hilali qalin ke tahammaltu hamalatan na dauko wani nauyi na bashi فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها sai na je gurin annabi alaihi salatu wasalam in yi mata tambaya akai cewa wani yana ana bin sa baki na dauki nauyin ni zan biya fa kala sai yace akim annabi yace to daya dakata dan jinkirta hatta ta atiya na sadaqatu har sai an kama da zakka ba wai sadaka ba domin annabi baya cin sadaka mun fada da ba in yazo a sadaqatu anan musamman alqur'ani yana nufin zakka yace fa na amura laka biha sai mu yi umarni mu baka ita mu yi umarni a baka ita wannan zakka kale yace sun makala sannan sai yace sai annabi yace ya qabisatu ya kai qabisa saurara ka ni innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salatati bara da roƙo da bambadanci da maula da tumatanci baya halatta an ba ga mutum uku ba suwayi shine yace rajulin tahammala hamalatan mutumin da ya dauko wani nauyi na biyan bashi fa halat lahu almas'ala sai ka tabiya to na ya halatta yaji wato gidan zakka ya bayani sai tafi gidan zakka ya je bayani cewa ga shi ga shi ga shi abin da ya kamata a yi alamun da ba shi da hukumar sai yake to wannan ya halatta je gidan zaka ya yi bayani sannan na biyu yawwa hata yi fi ba ha sun mayun sai a sai ya samu sannan zai kame hannunsa kun ji abin da annabi ya faɗa a nan cewa sun mayun sai sannan sai ya kame hannunsa ana zuwa wannan gabar to ya kame hannunsa naira ɗari ake wunsa to ana ba shi ɗari kar ya sake a ƙara ba kun ga ita kanta barar tana da ka'ida cewa ana zuwa bukatar ka zuwa yanar wani malamin da ya ce wata shekara wani bawan Allah daga cikin mutanen Bangladesh ko Indonesia a wannan garuruwan biyu ya tashi a harami West Bank ɗinsa an yanki da yanke ta ake kuɗinsa gaba ɗaya aka kwashe to amma shi saboda kyakkyawar zuciyarsa sai yake cewa sai yake cewa sai yake cewa kudin sa ya zube ga shi ba alamar yanka yanka akai da reza amma saboda yana ganin ya mutum zai zo nan ya tsaya kai shi zubewa kawai sai zo yana bara ya zama ibnu sabil bara a masallaci yana cewa a taimaka masa sai aka zo aka yi ta baki ana ba shi yana irga an wasu mutane na bita kallon mutum ke bako yake ne ba amma yana irga a shi target ne da shi ana zuwa wani ka'ida duk wanda ya kawo zai ja haramun haramun iya kudin da gidan da aka ɗebe duk wanda ya zo zai shiga ba malam yace wallahi waje gari sai ga dan Najeriya radiyallahu anhu shi ma ya zo ya tsaya a gurin yana ta cewa a taimaka ba yace ba wannan ne abun haushin ba na farko sun san ƙarya yake yace amma yayi mako ya kwatanta irin na wancan mutumin shi ma yace wallahi ne ne da karba ba sai da aka dira mai kawai karba yake to saboda haka kaga annabi alaihi salatu wasalam cewa yi summa yunki sannan zai kani ya tsaya nan tak kada ya kara wa rajulun asabatu ja'ihatu da mutumin da wata musiba ta afko masa kamar gobara ko fashi ko kidnabi ko abin da ya kama da wannan sai ya ce ijtahat malahu ta ƙara masa dukiya fa halat lahu al-mas'ala shi ma wannan ya halace ya roko hatta yusiba qiwaman min aidin har sai ya samu abin da zai iya rike shi na rayuwa ba ta kai sai ya mai da shi kuma abin da ya rasa yayi yayi asarar miliyan goma a gobara ko yake sai asara ban miliyan goma da an ba shi jari ko na dubu hamsin ne ɗari ya isa duk wanda ya kawo bai roƙa ba fa ne mai amma ya ci gaba da roƙo ko bai halatta ba abin da zai rike shi ya ci gaba da sana'a ya ishe ta shine qiwaman min aikin au kala ko kuma cewa istidadan min aiki abin da zai zama gurgudu na rayuwarsa shine idan ka abin da yake na dili kenan ya ayu allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan to sai yake wa rajulun asabatu faqa da mutumin da talauci ya tsare hatta yusiba hatta yaquma thalathatun min zawil hija har aka samu wasu mutum uku na ma'abuta hankali min kauyi daga mutanensa suka gane cewa laqad asabat fulanan faqa kai lalle wani ya shiga talauci ina cikin rashi kun kuka irin wannan gaba ta uku wallahi da yawa akwai da yawa a cikin mutane matsalan mu shine yanzu ba zawar hijabi wai mutum so yake ya ganka rigar ka tayi yaje zai ce baka ba ko sai ka roƙe ba haka bane kuma Allah yanayi hankali yake so ka zama mai hankali wannan kuna zaune da jiyo da ko abokin ka ne ka san cewa ga sana'a ga abin da yake yi sana'a nan da yake ba ne bi yanzu ba kowa a gidan su yake daukar nauyin gidan su akan kansu kai ka san kana da karfi sai ka taimaka ba haka ake yi ba wai ya tambaye ka ba dan da yawa yanzu kukan da mutane suke za ga wani kura tare da shi amma wallahi zai in in wa kadar ku ce ba yin wa biyiya ba kana nuna ka san yin wa kadar ku danta ba inuwa gijinya kaga ainihin ka aka ce kaza ko to na ne zan yana shafi ita inuwa kadar ko dan majiba ba ba wanda yake ya eh irin ina ga da ruwa ruwan mu ai za ka tana ba da inuwa a cikin ruwa to wannan inuwa ita ce inuwa kadar mugu ke da ba ne amfana kwata kwata to inuwa kadar ko ce gwara ta gijinya da ne zan ba ya ga ko to wani inuwa kadar ko ne kwata kwata ba ne amfana to saboda haka mu rika lura da wanda muke mu'amala da su yau da gobe mu rika lura akwai wanda kuna tare wallahi wani tambaye ka ba sau to amma wani zai zo a gaban su ya roƙe shi kaza wani ya roƙe shi kaza wani ya ta ba su amma shi ya halaye saboda yana sa ya yi mai kyau ya goge kuma yana da buƙata ka sani saboda haka shi ne wanda Allah yake yabo la yasaluna nasa ilhafa saboda tsabar kame wanda ba ta roƙon mutane a ai kun ga wato sahabbai sun babu wannan misali abu hurera ai ku ce waye sai dai ta tambaya saboda yana so a baki abinci amma ya kasa tambaya sai na baka yau juwe ma tambayar aya kuma ya san ayar ba ya san ma'anarta amma so yake je maka ya je ya tashi gidan da ya ci abinci sai na baka da gane bai je ko masa amsa kawai yace ai tana nufin kaza sai ji bai ji daɗi ba so yayi a ce ya sai ma bayani ai itinari ya ce cewa ai ai a zanin daukata lokaci kaza ya ta gun za su je gida ya ce to da ka tawo ɗauki ɗauko a wurin gudu bai wata haka ba yace yana yi man wannan sai umar ya kudu sai ji ji ba yana mun sai yace da Allah aya kaza sai yace ai kaza take yi shi ma ya wurga ma auta ya gaba annabi alaihi salatu wasallam na fitowa shi ne ya mata tambaya sai annabi ya gani shi ne ya sai mata bayani ya yi sai suke ta tafiya tare har sai da aka je gidan su sai ke zauna ko malamin malamin malamin malamin sannan lokacin da ya je shi kansa babu abincin a gidansa wani sahabi ne ya lura da wannan yanayi ya yi sauri ya je ya ce matar ta me muke da shi a gida ta ce ba komai wallahi ban da wannan lura sai to kawo ana kawowa da aka rubi hu mutum ɗaya ya ba yana kawo annabi alaihi salatu wasalam sai ana kawowa sai abu hurairah ya hawo mana sai annabi ya ce je ka kirawo wa'annan mutanen gaba ɗaya mutum gaba ɗaya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka zo kuma bayan sun zo gashi yana jin yunwa annaba dai salatu wassalam maimakon ya fara baki kawai sai fara ta kan wayan mutane saba'in to yace kowa ya da abu hurairah yace hankali na kuma kai na fi kowa jin yunwa kuma za a fara da sauran aka rika mun kewa ya dai yace haka aka rika ja saboda albarka annaba alaihi salatu wassalam nono baya raguwa har sai da aka gama ja sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce to karbo je ya karbo ya ce mai wakon abada kuma sai annabi ya ce shi zai sha ya ce je ya karba ya sha ya sha sai miƙa wa abu huraira yana miƙa wa abu huraira ya ce sai na ɗora baki na inda na annabi alaihi salatu wasalam ya sa ya ce da na sha annabi alaihi salatu wasalam ya ce min zi ya ce kara ba dai shi ne mai jiwa sha ba yace ya kuma tsarawa yace zid ya kuma tsarawa yace hatta la ajid biha maslaka yace na rika sha sai da naji ba ba saka sai kin yi ba sara yace sai da naji ba ba saka ya yi irin shan nan da ake zuwa umma dure gaba ɗaya ya cika cikin sa shi ne malamin ke cewa fiqhu na biyu a wannan hadisin ya halatta za ka yi aikin karbi ka ci abinci ka cika cikin ka wanda hadisin da wato riyadu sani yana ba in za a yi gurin aiki da za a ce ka raba ciki gida uku in za ka yi aiki aji da aiki sai ka ɗauko wannan kai amfani da don ka samu chemical energy to sai ka yi aiki yadda ya kamata to kun ga wannan shi ya janyo wato ma'abota hankali su ne wanda za su fahimta haka to sai yake wato wayannan mutane ana so su gane haka sai yake au kala ina ne gurin eh laqad asabat fulanan haqiqa wato faqatu haqiqa wato talauci ya samu wani to sai ce fa halaka lahu almas'ala wanda yake ga wannan yanayin ya halatta ya roko hatta yusiba qiwaman min aishi har sai ya saba abinda zai dan rike rayuwarsa aw sidarin ko gurgudan da zai dan rike rayuwarsa fama siwa hunna min almas'alati ya qabisa duk wanda ba wannan ba dangane da roƙo tumasanci bara maula ya kai kabisatu sai ya ce suhtan ka sani cewa haram ne duk wanda ya ce ya ce haram sama'una lil kadhib akaluna lis suhti atuti al haram shine suht ya akulu ha sahibu ha suhtan duk wanda yake yin wannan to san cewa haramun yake Allah ya kiyaye na bakwai wa amma fi sabilillah fi sabilillah ko da aka ce fahumul ghazati shine mayaka alladina la haqqa lahum fi diwan wanda ba su da wani rabo a cikin diwani kun san zamanin sai na Umar littafi aka yi na ma'aikata buta ita aka yi kowa koyewa ka je ka ji kana da talani to sai ce wa inda al-imam Ahmad wal Hasan wa Ishaq wajen imamu ahmad da alhassan al-basri da ishaq ibn rahawai ko ibn rahuya wannan rahawai da rahuya ba da wani fikiyu ne da malaman hadisi kowa yake faɗa ba wanda yake so wal hajj fi min sabilillahi wato da kuma fita yaki don daukar kalmar Allah lil hadith saboda hadisi cewa kullu sai na ce yuridu bil hadith hadith ibn abbas abin da hadisin da yake nufi shine hadisi ibn abbas radiyallahu anhu qala arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al hajj annabi ya nufaci aikin haji wanda zai yi hajjatul wada fa qalat imra'atun li zawjiha sai wata mata ta ce mijinta ahijjani ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka ta da tafi aikin haji tare da annabi alaihi salatu wasallam fa qalat ji ma indi ma uhijjuki alaihi ba inda abin da zan ba ki ki tafi aikin haji ba inda shi qalat sai ta ce ahijjani ala jabalika fulan raƙumin ka ware ka dora na akan zawo domin suna yi wa raƙuma suna kamar yadda annabi yana da taguwa a kasuwa ko to sai mai suna zai ce raƙumin ka wani ka dora mun abu ka dora na akan sanje mu domin su abin da suke bukata kenan a lokacin kala sai ce zaka abitun fi sabilillah ai wannan na kare shi ne don daukar kalmar Allah dan aji yake ba da ta fa aikin hajji ba fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai je gurin manzo jira da wuce Allah tabbata a gare shi sai yake inna mar'ati tatrawu alayka salam wa rahmatullah mata ta tana gaishe ka tana cewa assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh wa innaha sa'alatni al-hajj ma'aka tana roƙo na in kyale ta ta tafi aikin hajji tare da kai qalat ta ce a hijjani ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda tace wai in tsora ta tafi aikin hajji tare da annabi alaihi salatu wasallam fa qultu sai nace ma in bi ma uhijjuki alaihi ba da abinda zan tsora ki tafi aikin hajji akai fa qala sai tace a hijjani ala jamalika fulan wai sai tace in tsora ta akan raƙumi na wani fa kulti sai nace za ta habisu fi dalilillah ai wannan raƙumin na tare shi ne dan ayyaki ne na turke shi ne shine habis na turke shi ne dan fita yaki saboda Allah wallahi sai ce aba innaka law ahajjataha alayhi kana fi sabilillah sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ai da ka dora ta kai ta tafi aikin haji shi ma fi sabilillah ne shi za a sai yi yake cewa imamu sai yi a cikin sai yi kari da rahman yake cewa hatta mutum ya ba da kudin a yi makaranta yake shi wa fi dalilin layi fi dalilin layi to kaga anan hujjan malikiya na cewa ashe wannan ya nuna cewa matar ka za ta iya shiga rufa ka alila da ba aikin hannu ko ba kai ko domin ka ga wani sun makale a kan cewa ba za ta je aikin hajji ba mutukar ba ta da buhari don akwai rubuka amina domin kaga anan ai Allah bai ce sai dai ku tafi tare ba ko ba haka ba shi yake nuna za a samu tawaga a bincikiya za ta iya rana tawaga shi da malikiya zo a ra'ayin su in aka samu rubuka amina to ba da yin da ta bai ke saboda wata hadisi ne ya janyo cewa ba la ilaha illa jumra'ati ko baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira an tusafira yawmin wa lailatin da yi tafiyar kwana ɗaya da yi illa wa ba'a hadu ba harami ba titi da ba harami da hadisi kuma mutum bukari to wannan ne dalilin amma kaga wannan ya nuna cewa inda akwai rufuka a adina babu dalili amma ku fara mu ku da wata ko ta tafi da ɗan da ko amma in ba yi ba ba in dai yayi yayi Allahu a'lam sai na takwas na ƙarshe wa bunu sabili da nan tabari kuwal musafiru shine matafi almujtadu fi baladin wanda ya yanka cikin wani gari ne da ma'awu shayu ba shi da komai ya keta wani gari amma bai da komai ya sa'inu bihi ala safari yana neman taimako a bisa wannan tafiyar da ta fa yu'da min sadaqati ma yakfihi la balad sai a bashi zakat abin da zai girgi ya kai shi garin sa yana cikin tafiya kudin da ya kare ko ya hada da matsalar kidnapper ko abin da ya kama da wannan sai ya samu kansa ko yan fashi ko tun da kidnapper ai ba kyale mutum suke ba misali ko kuma suna kyalewa don mutum aka gama komai aka gama kuma ba abin da zai misali in Allah ya kubutar da shi to sai ya samu kansa a wanne ne to sai ki wa in kana lahu malu ko da yana da dukiya a garin amma ya zai da ita anan wa haka da hukum fi man ansha safaran min baladi haka nan hukuncin yake akan wanda ya kirkira tabi'a daga garin da shi ma wale ta ma'ahu shi'un bai da komai gari ne ya dauka zai iya zuwa kafa abai da mutanen kauye suke ya tinkari garin zai da yi za ya gane cewa ba ya gane shayi zuwa ne ga shi ya yi rabi kuma ba zai iya kowa ba sannan kuma a shi kallon kitse yake horo a wannan lokacin ya zai wahala matafiyi ne to zai iya neman abin bayo na faɗi wannan ne saboda kaucewa masu ganganci ko wanda za a ganshi ya to daga Borno wai zai je zai tashi a wajen lafiya shi jama'a da Allah ya taimaka mun ni mata biyu ne gurin wala zan guje da na zo da baya dan Allah ya yi motar ka ka tawo me yasa ba ka dauko kudin kai nemi wayar sa ba tsakani da Allah ka dauko kudin ka nemi wayar sa ka jira shi yana da yake ba ka zo sai ka zo amma yanzu kai kana cikin wani yanayi kuma ka sa wani a wani yanayi haka kuma yanzu za ku ga musamman ba wuce haka muke sai mutum ya zo ya ce wallahi ya zo ne gurin wani kuma ya zo ya tara a ya ta baya wa yake ka zo a ka'idar bakunta ma ba ta kai ka gaya mutum ba in za ka zuku ga jina da hadisi a dabar mufarar kuma annabi yake a ya bari talatati ayyami ita bakunta kwana uku ce da kwana uku mai gidan ya halatta ya zo ce wato yi wa wani wa wani ba kwana hudu za ka yi biyar to shi kenan ka ci da kanka domin haƙƙin bakunta shi ne kwana uku in ba haka ba to shi ya nemi a kwana uku kai zo ce dan Allah ka tsara a domin dole ya daure dole amma ba jiya ne ba ba duk da cewa ba hoje ba ya haka da wahala ka ga ba hoje yayi ba ko kwana goma za ka yi zai kula ka to amma dai gurin in a kwana uku na nan ne zai ma canjin abinci daga kwana na hudu kuma zai dora in komai suke ci jira da goma amma a kwana uku ko kauye ka jira da ana abincin da suke ci wa jira ka ba sai amma wani goma zabi inda zabi a gidan akaba inda waye bi kwana uku nan kanka cinye musu zabi sai a ce a daka da haka ba na ma za ka rike haka kowa yadda kowa yake sai to haka za ka rike idan an ji ne kake to sai yake mala ya ci gaba da cewa bai yau da ni mali zakati kifayatahu to sai a bashi daga kudin zaka abin da zai ishe gibi zahabihi dangane da tafiyar sa wa iyalihi da dawowa abin da zai kai shi to and fro abin da zai kai shi ya dawo da shi shi za a ba shi kudin wa dalilu ala zalika al aya dalilu amsa haka aya kuwa wa ma rawahu al imam abu daud wa ibn majah min hadith ma'mar an yazid bin aslam ana ala ibn yasar ana bi sa'id al khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu sadaqatu li ghaniyin zakaba ta halatta ga mawdaci illa li hamsati sai ga mutum biyar kawai al'amilu alaiha wanda yayi wa zakar aiki in kana so wani kana so ka ba shi kuɗi kuma mai kuɗi ne to in yana da ilimi zai ka sa ma aikin zakka inda so kake ka ba shi kuɗi domin ba ya cikin inda masarrafa saboda haka al'amili na alaiha kowa ya ka kuɗi kuma za ka iya ba shi sai ke sannan aure jini niskara hadi mali ko mutumin da ya sai zakar da dukiyar da misali mutum da ya gaba ki zakar ta ba kai kai ne kuɗi ne kai da halatta ba ka ba sai yake zo je ya zo yi ba talla sai ka biya har dukiyar zakka ce ne ga ta gurin sa amma kai ba zakka ba ce a gurin sa ko to shi ne auren jini ne taraha bi mali ko ka siye ta hannu wanda aka ba zakar da dukiyar ka duk wanda ya zo fitar zakar da ya ganta a gurin ka ya san wannan zakar da aka fitar amma kai ya halatta ka ci saboda ya kai biyu au gari ne ko wannan baki ya mar yawa shine mahallu shayi oke ba shi mahallu shayi ba shi mun muke a can ne zai iya shiga wancan ko algari ko algari ne saboda haka ko wanda baki ya mar yawa au gari fi sabilillah ko wanda zai fita yaki dan daukar kalmar Allah au miskinin fi siddiqa alayhi ko talakan da aka baki zakkar fa a da min hali gani ji saba gurin da yaje kai wa mai kudi kyauta to ka mai kuɗi zai ce domin kyauta ai ba rejection din da ita kyauta ko ana yin ta ne wato dalili biyu ne yake sai zaka am sadaka am kyauta kai soyayya kauna kenan ko da girmamawa duk wanda ya ma kyautar abu ko girmama shi sadaka kuma tausayi ne yake sai kun fahimta shi za annabi baya ci iyalan gidan sa ba amma kyauta kowaye ya kai wa annabi yana kawo domin tana sa kauna tana kuma ƙara tana nuna girmamawa duk wanda ya ba kyauta ga ba har imamu bibi ya wake abubuwa biyar da annabi baya da tsibi cikin hadda turare daga cikin abubuwan da ba annabi baya biyar da tsibi kamar shi kyauta to wannan shi ne guda biyar wato ƙarshen ba kitabu zaka sai ƙarashin babu zakatun jidiri babun da zai magana akan zakatun da kai hukumuha hukuncinta zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim ita zakatul da kai wajibi ce akan kowane musulmi li hadithi ibnu umar radiyallahu anhuma qala farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri annabi alaihi salatu wasallam ya wajabta ya farlanta zakai da kai sa'an min tamri yace za a yi za a sa'an min tamrin za a fitar da kwano na dabino aw sa'an min sha'irin ko kuma kwano na alkaba alal abdi wal hawli aw bawa da da duk za a fitan musu in kana da bayi to in ka tashi wanda zakka ta da kai haddin والذكر والأنثى ده نمجي ده بس والصغير والكبير ده كرمين يارو ده بابا من المسلمين cikin musulmai wa amara biha an tu'adda qawla khurujin nas ila salat sannan an yi umarni da abin da zakka kafin mutane su sallaci shine kaida abu a tafi idi ake fitarwa yarhamukallah sai ta hikmatuha hikima wane mutum an ibn abbas al-qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr annabi alaihi salatu wasallam ya wajabta zakafin da kai sai yasa ga hikimar tsohoratan lisa'ini saboda ta zama aiki ga wanda ya azumi mina lagwi na daga yataccen zance da ya rike a zuwa zaura a can hirar banza inda siyasa ta kai mu har zuwa azumi to ai da ai da ya rantsuwa to za a yi na kawo na fitar hankali kuwa ba tuwantinan za a yi rantsuwa ba to lokacin an yi azumi ishirin da wani abu ana goma ƙarshe lokacin da kowa yake sa rahama ba to a lokacin sai an jan ya san jan zan shi ne allatu zancen banza kawai a zauna ta zancen siyasa ko wani abu da ya kama da wannan ko zancen bal domin abin din nan akwai wani likitin da za a yi ko ba za a yi ba a azumin nan da wahala an ba ya sa ne ba za a yi final ko to ka ji final sai da mata ya ba ma to za a yi final to ka ko dole a lagau domin lokacin da za a zo a yi tsakanin Real Liverpool da Manchester misali ko da Barcelona a lokacin duk ɗan kowane bangare za su fito kowa ya tafi ai wallahi kaza aka an yi kaza ba dan an sai da wani ba da Allah ka ji wani karatu ko ba dan an sai da wani ba da ba za a yi kaza ba to saboda haka ka ga wannan lagau ne gaba ɗaya wannan jiran lagau to sai yace wa rafati da ba ta wannan wannan da ka shiga yi shin ya shiga yi ne ta shirme kai azumi ladan ka da wahala ka fige da wani uba wani wani kai tan Allah ya ce to shine arrafatu wa du'matan lil masakin kun ji kima ko sannan kuma ciyarwa ne ga talakawa faman addaha qabla salati duk wanda duk wanda ya bada ita kafin sallah fahiyar zakatun maqbula kafin a tafi sallah idi kenan to zakati wannan kafafiya amma wa man addaha ba'da salati fahiyar sadaqatun min sadaqat duk wanda ya zaki sai bayan idi ya bada ita to ba zakatun fitr ne kawai ya bada sadaqa mu je zuwa alaman tajibu to akan wata wajen kaga tun hadisin farko ya ga mana amma wai dan ya bambance yajibu ala al-hurri al-muslim to amma nan ko muna za a baka ta wajaba kan da musulmi al-maliki lima yazidu an qutihi to kan ji bambance ma da wannan wanda ya mallaki abin da zai kara auta abincinsa wa quti iyalihi da kuma abincin iyalansa yawmal wa laila idan so kana da abincin rana ɗaya da yini daya duk wanda yake yawan laki abincin yau da gobe to wajibi ne kun da zakat da ne ko da ba kudin amma kana da kudin da za a ci abinci yau a ci na gobe to wajibi ne ka da zakat da ne wajibi ne wannan kuma nake so ƙara jan hankalin matasa musamman wanda duk baliki zai zo gurin ma misali duk baliki baya halatta ya daura ya dauka baban da ne fitar ba in dai ka je kana sha biyar to kama da ko za a fitar ma sai abba ya kuri ni zan fitar yau ko baba ni zan fitar ka fara wannan ko iyaye su dora wa yaya wannan fa daga wanda mu yi ta ko da azumi cewa iyaye kowa ya ga wa dan zan yaji kana sha biyar ya je gudda suna da yi nasa gudda kan shi ne yake janyewa ko kana ta dariya kana cewa ina jira umma ko umma tana ji ai ya kamata ka fara fitarwa kai ba da saboda haka wato hatta wannan ne ya janyo za ku ga maza matasa ba sa layya wai matashi yana jin layya sai dai ta naman kai da gama shi ba zai siyo ya yanka ba amma zai sai yi suna ya je yaji dan indiya dubu ishirin dubu sha kaza ya sa amma ba zai iya siyan tinkiya ta naira dubu tara ba ko dubu goma sha biyu to hatta layya da layya da zakatul fitri ba sai mutum yayi aure ke da su kawai idan kana cikin wanda ba za ka baka da hali jikin sai a ce annabi ya ma amma mutukar kana da hali wallahi ba daidai bane abin da matasan mu ke duk da cewa faɗakar wanda muke yi shekara uku baya Allah ya taimake ba akwai matasan da na sani suna zuwa kaya cikin nan duk sun yi layin shekara uku baya to shi da amfanin faɗakarwa ba wai sai kai in kuma Allah ya taimake ka ka saba wallahi za ka ka dore shi ka rika yi kenan a in ka ce babu mai zoyawa ba ne karbar ba kai ba da waye ke sai ka ci ba wanda ya ce sai ka yakuri a tsadan ma makota ko ka kai gidan su mutuniyar a zoya ma shi kenan kawai tunda ba ka da wanda zai zoya ba ka ba su sadaka rabi mu waro batiri ka ba da waro batiri a wajen rabi kuma ka ce a zuwa ba to so da haka wannan shine abin da ya kamata ai to to sai yake cewa um watajibu alayya ala wato alayhi an nafsi wajibi ne akan sa akan kansa wa amman talzamuhu nafaqatu da duk wanda ce wata ya zama ta zama mata duri za a gaba matasan mu jewa yanzu ma'aikata ne yana aiki a subir yana aiki a yawon civil service yana aiki a kaza amma wallahi ba zai layya ba da kai shinkafar da zaka siya kwano daya kwano ɗaya ɗari takwas ko ɗari tara ba za ka iya ba Allah ba shekara ɗaya kwano ɗaya saboda haka wannan shi ne to sai yake cewa ka zaujaki kamar matarsa wa abna'i da yayansa wa kadami da almajiran da suke gidanka kuma mutukar a gidanka da wasi ma aiki duk kai zaka fitar musu gaba daya kai zaka fitar musu domin kai kake ciyar da zuwa gidanka idan kanu musulmi na amma ga jarabi mutukar musulmai idan akwai zon a gidanka ko blazing banda su عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن السبيل النبي ya yi umarni da abin da zakafin da kai ga karamin yaro wal kabir da babba wal hulli da da wal abdi mimman tamununa eh da bawan da kuke wato mura duk bawan da ya rauto kai kake daukar nauyinsa kai kake mabbaiwa daga almanni kai kake masa baiwa to kai kake ba komai to shi ma wajibi ne ga mutum shike ne kadiru haya yake mutum da ita wal wajibu an kulli shakhsin wajibi akan kowane mutum shine nisfu sa'i rabun kwano min kamshi na wata irin alkama domin alkama tana da suna yawa kawai da za a ce ma zaki yana da suna 700 misali to alkama ma tana da suna yawa aw sa'in min tamri ko kwano kun ga me zai yi kace wannan a bada rabin kwano saboda ta ku tsada ta ku daraja a lokacin ku ji aka ce a bada rabin kwano ita wannan alkama wanda babu da yake yanzu karka ce irin wannan alkama ta ku cewa ita bace aw sa'in min tamri ko kwanan da biyu kaga a yanzu ai da biyu zama ba alkama tsada domin alkama yanzu in ban manta ba ta hudari hudu ba kwano amma da biyu ba wancu ka ji wancu to lajin ya zo kuma lajin ta kara musu inda ya koma hawan kai to sai yake au zabibi ko bushashen inibi bushashen inibi da ka je ka ganin yanzu yawa su kuɗi ne suke biyan zama alai da ake kulla shi a kurmi haka ake filin nan sa dan kankani in kwanan sa zaka siya dubu ne zaka ji ana magana bushashen inibi ba au sha'irin ko wata alkama mu muna cewa shinkafa amma ita ma alkama sha'ir ba ba shinkafa ba alkama ne au aqidin ko tufi nuna eh to yayin nuna rabu shi ma wannan yanzu wa zai baka shi a matsayin kuntun da kai sai dai da hukuma shi kan ga nawa ne yanzu kana kallo dan gutsura shi ake da dai zero nawa zaka bayar ka bada 200 a gutsuro ma tukuyi din me fadi ko zaka ji nawa kai suke zai dai aw gairi zalika ko wani haka mimma ya qumu maqamuhu dangane da abin da zai iya zama a matsayin sa kal urzi kamar shinkafa ita ce al urzi wadurati da kuma me wato kwaya kawai ba ta ga zabi ba jiro dawa masara su ne azura duka wata wani abu da yake si ya ji da shi wa nahwi hada makamantin sa mimma yu'tabaru qutan dangane da abin da ake la'akari da shi a matsayin abinci to kaga wannan formula ce kar ka zo ka tambaye ni ya halatta fitar da indomi taliya ba kaza to zai wa da formula sai ka yi tunani ne kuma shi ne amfanin formula ka yi tunani mimma yu'tabaru qutan to sai ce amma kaunul wajibi min al-qamhi nisfu sa'id kasancewar za a bada wajibi ne a bada rabin wannan wani yanayi na alkama rabin kwano wani hadisin urwa bin zubair saboda hadisin urwa ibn zubair anan zubair dan awwam wannan mun ce zubair ibn al-awwam ya girme shi da shekara nawa 27 Abdullahi ibn Zubair ya girme shi da shekara 27 shi urwa bai da daya أن أسماء بنت بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها أسماء إرى أبو بكر ساكت التي تنا فتروا واتو تنا فتروا زامنا النبي عليه الصلاة والسلام تنا فتروا إيالنها الحور منهم والمملوك da ɗada bawa duk tana fitan musu muddai tana fitan musu da mudu biyu rabin kwano min hindatin na hinda menene hinda ita kuma laifin da alkama ita ba kaga yasa muka ce tana da sunaye da yawa ausa min tamri ko kuma kwano da dabino bil muddi wannan ba shine minimum ya halatta mutum ya zo yana da hali yanzu ya ce shi duk mutum da ya buhu da zai fitar ba kawai abin da yake minimum aka gaya ba aƙalla shi ne abin da aka faɗa amma mafi yawan zaba a lahar da lafiya to zai ce au bi sa'i ko kwano allazi ya katatu da bihi wanda mutane suke audi wajen abincin su amma kaunul wajibi ne ga yin kamshin sa'a amma kasancewar duk abin da ba wannan yan nau'in alkama ba a cikin an ba da kwano daya bali hadisi abi sa'id al-khudri kala saboda hadisi abu sa'id al-khudri yana cewa kunna nukhriju zakata al-fitri sa'an min ta'ami yace zamanin annabi alaihi salatu wasallam mun kasance muna fitar da zakatul fitr kwano daya kwano na abinci aw sa'an min sha'irin ko kwanan alkama aw sa'an min tamrin ko kwanan dabiru aw sa'an min aqidin ko kwanan tufi kun ga tufi din ma auda shi ake aw sa'an min zabiru ko kwanan zabiru bushashen ilimi ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة. majority wannan kalma tana da kyau a kiyaye ta. mafiya yawan malaman fiƙo ba su yarda a yi kima ba a zuwa ce mutum zai yi kima in ce to bari ya yi kima da taliya ko da indomi ko bari ya yi kima kuɗi ya ce ya shinkafa ko dawa ɗari uku sai ba da ɗari uku saboda aika ƙa'idar tun da aka ba domin shi ma wanda yake talaka ba wanda ya cancanta a baki ana baki yana cika wannan ka'idar to shi ma fa ya fitar an da buhu guda gidan mutane gidan yawa da standard family ya ga wani bai da hali ya kai ma buhu daya to ana kai masa shi ma fa ya samu cin yau da na gobe to wajibi ne fitar shi ma sai dai idan ka fitarwa abincin zai kare to wannan ne ba zai fitar ba har sai ya samu rarar da zai fitar domin sharadin kenan to sai yake ne wa jazahu abu hanifa abu hanifa ne sai ya halatta ai kima wannan yana da kyau kuri dan da azumi mutane suna yawan tambaya abu hanifa yana da ra'ayin ai kima amma jumhurin malamai ba su yadda ba kawai ka nemo abu a auna a bada shi wannan yana yawan yawo kuma za ku ji dambiyoyin ma da yawo a fatawoyin malamai to kaga ko da ka ji fatawa ka san inda aka doka shi ne amfanin karatu da ka ji wani malami ya zo ta ayya halatta kaza kar kai mutu domin kai kar ka karanta amma ka idan da za a tambaye ka kai ka san ra'ayin da yake karfi ko da ra'ayi ma tambaya ka ce eh akwai ra'ayi amma gaskiya wanda yake karfi shine kaza to shine karatu to sai yace zakarahu an-nawawi fi sharhi muslim imam an-nawawi ya fitar a sharhin muslim sharhin muslim din nan bai da tsada a sharhohin da ake da su na kutubul fitta a iya bayyana da ya fi kowanne yara don za ka iya samu shari'in na wuri ƙasa da dubu goma amma ba shari'in da za ka samu a kusa da fitta ƙasa da dubu goma yana ɗaya daga cikin littattafai masu arha a cikin wasu kuma za a ga ana ɗan farin sai biya ɗan farin kaga aunin ma'abul ya bi da duk wannan littafi duka shirin da zaka bu ya bi da fatahul bari duka ballantara amdatul bari to shi ne ma da yake gaya mana nan yana cewa qultu fi nadi wa qawlu abi hanifa mazdud zancansa abin juyarwa ne li'annahu wa ma kana rabbuka nasiya domin ubangiji baya bantuwa wa ma kana rabbuka nasiya falau kanat al-qimatu mujzi'atan da ce kima ta halatta la bayyana zalika Allah wa rasuluhu da Allah da manzon sun bayyana haka ko bal wajibu al-wuquf 'inda zahir an-nusus wani mutum malai yake abin da yake wajibi ka tsaya wa zahirin nasokin da suka min gairi tahrifin ba tare da canjawa ba tahrif shine ka jirkita abu yuharrifuna al-kalima amma wadihihi suna canja distortion jirkitawa canja wala ta'awili kuma ba tare da lankwatawa ba wannan ta'awili yana da ma'ana biyu ma'ana da farko shine ma'ana mai kyau shine fasara wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah wannan ma'ana mai kyau kenan ba wani ya san fasara da sai Allah amma at-ta'awilu al-mazmum shine lankwati murdi aya ka murdi da tsarfin tiya istawa ka ce istaula wannan murdi aya ne waƙatu ikhrajiha to ji ake fitarwa yaushe ne yaushe ma ne yake har ibn umar kana amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fidi wanzu tira da wuta Allah tabbata gare shi yayi umarni da fitar da wato zakka ayi ayi zakka da kai an to adda qabla khuruji annasu ila salati a fitar da ita kafin mutane su tafi sallah wa yajuzu ta'jiluha liman yaqbiduha min al'amilina 'alayha ya halatta a gaggauto ta liman yaqbiduha min al'amilina 'alayha qabla al-fitr ga wanda ya karbe ta daga cikin masu aiki akan zakat ga wanda ya karbu kun san su ada musulunci ya zai a tsab zuwa ake a karbu ba ma za ka ce aika bayar ba zuwa za a karba duka da zakka ta wajibi da zakka fi da kai zuwa za a ce to ba da hakkin Allah sai ka bayar ba zancen ka manta akwai ma da aikin su kenan su za su nama qablan da iri ya halatta abin da ita kafin iri da kwana daya yawmin da kwana daya au yawmin ko kwana biyu ana iji bi sallah ya halatta wata gudun manzuwa sai ka fita yawa annabi in kala kana bin umar misali kafin wani ya tambaya inda mutum ya wuce rana ya ji sallah sai kuma wato aka ciki talatin kaga ana ibada sallah gaba ya yayi ko bai yayi don ba da ganganci kai ba ya halatta to sai ce um annabi in kana kana bin umar yudi hal wato allazina yaqbaluna abdullahi umar ya kasance yana ba wanda suke karba wa kanu yu'dawna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn kuma sun kasance suna bayarwa kafin idi da kwana ɗaya ko kwana biyu wa ya harumu ta'khiruha an waqtiha li ghairi udhri haramun ne a jinkirta ta gaban lokacin ta ba ta da wani uzuri ba Ali bin Abbas kala farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhuratan lisa'imi min al-lagwi wal rafath annabi alaihi salatu wasallam yace annabi ya wato abdullahi abbas yace annabi ya wajabta zakatin da kai dan ta zama tsarki ga mai azumi da gani da ya saken zanci da batsa wa duwa matan lil matakin kuma dan a ciyar da talakawa faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula duk wanda ya bada ita kafin wato ayi sallah to ya bada zakka karbabbiya wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqat wanda ya bada ita wato min sadaqa min wato ya bada ita bayan sallah ko to ya bada sadaka ne daga cikin sadakoki masrafu ya ake sarrafa ta la tu'na sadaqatul fitr illa lil masakin yace ba a ba da zakafin da kai in ba ga talakawa ba su ake bawa kamar yadda aka yi masrafu a can zaka aka kawo duk da to shi ma nan kawai talakawa bi ali qawlihi sallallahu alaihi wasallam bi hadisi ibn abbas wa tu'matan lil masakin saboda annabi ya ce kuma ciyarwa ce gawa talakawa gaba ta karshe domin rukuni na karshe za mu shiga shi ne sadaqatu tadawwu hadisi ɗaya ne za a guda biyu ne za a kawo sadakar kuma wato wato ta nafila sadakar nafila ba ta wajibi ba sadakar sa kai wa yustahabbu al-iftaru bi sadaqati tadawwu an so mutum ya yawaita sadaka bi qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke fiyar da zakarsu dan daukar kalmar Allah kamar kali habbati kamar misalin kwaya ne ambata sab'a sanabila wanda aka shuka ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin min al-habba a kowace zangarniya aka samu kwaya ɗari Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lullun ba wanda ya ga ba wallahu wasi'un lalle Allah ba ta jirgi me yalwa ne adimu ko mutum wannan tana da yake ayoyin da suke bayani akan falalar ciyarwa ko sadaka amma ayoyin da suke magana akan sadaka ciyarwa sun kai ɗari uku da wani abu alƙur'ani wannan za ka yi lakta akan sadaka kai za ka yi ta ɗiyo sai ka gaji da ayoyi kai ta kawo su للفقراء الذين احصروا في سبيل الله يا ايها الذين امنوا انفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من طيبات sai ka ga da kawo kowace kuma ka dauka akwai abin da na saboda ni muhimmancin ciyarwa a gurin Allah suratul baqara wa li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al ibadu fi babu wani rana da babu wani yini da bayi za su wayi gari a cikin wannan yinin illa malakani yan bilali ba sai malaiku biyu sun sako zuwa duniya da ya kulu a hadu ba sai dai ce Allahumma a'adi mumsikan kalaba ya ubangiji ka bawo mai ciyarwa maiwa Allah ka mai mata alheri duk wanda yake ciyarwa shi za mu ke wa fada wallahi duk mai ciyarwa mai kyauta za ku ga baya zama bai da shi Allah baya so da kai domin dalilin shi ne kai din ta hanyar ka wani zai ta wuce to Allah ba zai halaka ku je ku tambaya ku wani bawa Allah muna gina da shi ya rode da Allah biyan ne runnan jiran da ya bada dari biyu ya samu sama da dubu daya shi ya zama tafiya a haka to haka Allah yake domin mala'ika ne yake rungu yana Allah ya rayar ba da aljanna Allahumma a'du mufikan khalafan shi za ku ga iyayen mu da da ake zuwa kan je gaida tsohuwa a gida da tijuwa za ka yi ta nemo na abu da ba kuma kullum ka je tana da shi Allah haka iyayen mu kullum gaiso juma'a da ake tura yara yanzu ba a yi da ɗan juma'a za a yi muku kwalliya kuna zuwa gaida kakanku ko wata kawar kakanku da kun shiga kuna gaishe da za ta ɗauko wani abu kowa sai ta bai har kwalli wallahi in ta rasa abin da za ta bai sai ta sa muku kwalli idan har za ka ga wata irin ka ba kwalli ta ce zo nan kamar ka zagi ɗauko zo nan idan kamar nama sai an sa ba kwalli to za ka ga haka ka goma zuwa ga Allah kadin alim masu kyauta to shine annabi annabi alaihi salatu wasallam yace malaika ne yake addu'a wa yaqulu al-akharu fi dai malaika yace Allahumma a'ti musikan talaba bi hannun jariri Allah ka hada shi da wani talauci marwaci Allah ka hada shi da talauci sai ga kullun kullun cikin babu yake da an yi wa yaji wallahi babu ko akwai saboda tsabar ruwa mutum gida mai jiri a cikin mutane sai bayan daya to sai ce wa aulan nasi bi sadaqatil muslimi wato al muslimi wato bi sadaqatil muslimi ahlu mafi tantanta ga wanda zaka ba musulmi zai ba wa sadaka shi ne na farko iyalansa shi da ake so duk wanda yake da iyali a gida ka daina mita an kada shi wa abu shi da ta ka abu kula shi ne wato ba ladan kai kaza ka a idan ka tashi ciwo za a zuciyar ka cewa za ka yi ne dai ka samu lada duk da cewa wajibi ne to dan kai wannan wallahi za ka samu lada abincin da za ka kawo gidan ka sa a niyyar cewa ka yi ne dan ka samu lada duk ran da ka tafi jogon ka rika yi dogon sa a zuciyar ka cewa za mu yi aikin lada ba ruwanka da abin kar ka zo ka yi da cewa ana ta yi ba kwa gani a a dama ba za ta gani ba ma ra'aytu min ka khairan qattu haka annabi yake za ta gaya ba dukkan kun ka zo duniya annabi yake za ta ce ka saba yi idan da ka san wannan matsala kuma ai ka gama ran da kawai yake ji da raka su Allah ina ka yau alai ba ta haka da sai a zo da lafiya tana fara ka ji ai da ma haka annabi yake ai in baki bai baki ka ba ta ba domin duk alairin da kai za ta gaya ba wani to sai yake cewa wato wa dura ra'ini da ma abota zumunci ɗan uwansa wa kani duk wanda ke da zumunta da kauli sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa annabi yace ciyarwa ga miskini sadaka ne talaka wa ala bi rahimi sintani amma an ka ciyar da dan uwanka na jini kuma kana da lada biyu sadaqatul ladan sadaqa wa silatul ladan zuwa Allah akbar wasilati ce wannan shine karshen kitab din ta fi ne zuwa a hakabul jana'i zamiya mun biya wannan ajiyar sa uku dawa shi ne guda ɗaya ko wanda dan tsallake da aka yi ta yi shi ne muka raba abu insha Allah ta'ala bayan nan kuma sai mu dora da kitabun hajji ko gani ko Allah zai kira mu zuwa tun da an shiga gaba ko saboda haka aikin hajji za mu tafi insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa za mu yi biya a kitab hakabul jana'i muna da gwamnan gidi da suna yin kyawawa da tsoron da maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wani alaikum salam wa rahmatullah na abin ba haka eh ba ko a za a iya ta kudawa ba matsala misali ga masara ga shinkafa ga gero ga dawa ba da shi duk in ya yi takudi in kuma ya ɗauki zumbi ɗaya wayar ya yi hakan zai kuma musamman gidan da kaga in aka kai in gida ɗaya ne ga shinkafa ga masara ai za a san sarrafa ko ga shinkafa ga gero ya halatta kwarai da gaske wallahu a'lam na'am na'am to ai ko mace tana aiki a har yanzu aka kashin kashe har yanzu sai dai alfarma za ta yi nuna abu misali a kan kanta ta duka ganin cewa ya kamata ta kauce bayan ni to ana gano da ya tsara yawa ni ko mun da ya tsaye to shi ya gane an gane ko eh saboda haka in wannan ka sani cewa dai a karkashin ga abin da ake gaya wa mata ma cewa ki sani ni haka nake yawan gaya wa mata wata za ta yi complain da zo da ce wai in ta je aiki ta samu kuɗin wai ɗaukan wani obatiri take tana ba mu nake to ai abin da yake daidai duk da wasu ji daɗin magana ba wata lakta ce wasu ji daɗin ta wani abin da yake daidai shine idan kika je aiki kika dawo aka baki salari ki je hukun gaba ɗaya ma ki aje ma a gaban sa in ya ba ya sa aljihu kuma ki ce kin gode Allah ya saka da alheri a domin na da gadawa ba ba za ki fita ba ko ba haka bane saboda haka dan kin dauki wani obatiri wata ce take complain wai tana ba mu da wani obati ki ta mita nace to dan kin ba da wani obati ki ki dauka wani abu a'a kin kyauta amma kai ki dauka wai wani abu da kika yi wanda yake wato na wajibi a wannan mustahabin ki wajibi ne wani haka dan ya ga dama in yadda a daina aiki tsakanin auren ki da aikin wanne ne gaba alfarmar da ke ba ku take aiki saboda haka dan kin dai ba albashi kin juye mata ba ba ba wani abu kirki kike da yawa wannan ba ala to da haka idan aka zo magana cewa in yabo yace ta diba ta yi ko ce gaba ɗaya gidan baki za ki zuci ga wanda za ba ne diba ne amma idan yabo yace to har ke gaba ɗaya kowa za ku ga za a maku da kai yake da yayi wallahi ba man da bi eh na'am eh na'am نعم wane mu shi ne wannan abin da ka faɗa haka ne mata hausawa ne masu wannan al'ada su ne ko shakka ba ku wallahu ala na'am shi ne wanda yake wanda ba shi yawa yawa misali jumla mutum wani abin fili galibin anan shi ne yana da kuɗi amma ana bin sa ba yake shi kansa in ya ba da kuɗin gaba ɗaya gaba ɗaya ya koma tsala ka gane yanzu miliyan biyu ne da shi amma shi kansa ana bin sa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas wannan ya kamata a haka za a yi ta kallon sa da kuɗi ka fahimta da kyau ko ba da kaucewa da abin fili amma fa yana ba da bashi kuma ya koma biro yana da miliyan ɗaya ana masa miliyan ɗaya to wannan ya halitta ba ne shi ne gari ne wallahu a'lam to Allah ya dace da mu wannan kasa ta mu Allah ya zauna da ita lafiya wannan in kokulun su Allah ya mai da shi kokulun Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana wanda zai yi zaman mana alheri a rayuwar mu Allah ko ba ma san mutum Allah ka bashi kuma za mu zo daga baya bayan an tabbatar da kowaye mu faɗi kuma haƙoƙin mu mu a gaba shikenan kuma a wuce gurin eh yanzu dai kam duk wanda zai zama alheri Allah ko ba ba san sa Allah ya bai duk wanda zai zama alkhairi Allah ka bai da jikon kulubin din nan wanda ba zai zama mana alkhairi ba Allah ka bai da aikon kulubin din nan ya ta zama to wannan shi ne kawai sannan ya kamata mu fahimta yadda muke ta faɗa cewa wanda zai zo ya dauki ragamar fada da dan uwansa ba ni akan yan siyasa wallahi ba shi da tunani Allah yan siyasa nan bai uwansa dai uban sa muna yawan faɗa wannan uwansa dai uban sa ran da za su koma su haɗe kana fada da dan uwanka da kuke sallah a masallaci kunya za ka ji ba laifi ba ne kai ka juwa da kake so kamar yadda kake son kulab kaza yake son kulab kaza ba yana hana ku zama ku hira zama kuke ku hira haku zo ku da karkai ma gori zuwa shikenan kun mutu irin wannan rahar ya kamata a yi irin da ya kamata a yi amma ba ko ko a mutu kowa ya rai yanzu abin da nake gaya yi da wata ɗazu wani yana gaya wa wani cewa wai ranar litinin ba ko talata ya ce wai abu biyu za a yi ko dai su fito celebration ko kuma a kukun biyu da Allah ka ji wata kalma a gurin mata ko dai su ci zabe ko kuma a rubu wannan ba kalmomi bane ba zakani da Allah wannan abubuwa ne da ya kamata matasa mu lura da kyau mu lura ko ga mutum ya hau social media na faɗa a karatun mu na zera yana ta hauka ta hauka akan wayan da ba su damu da kai ba yanzu tsakani da Allah a wayannan mutum biyun da suka rage duk wanda ya ci zaɓe yana ya isa ya ce zai ware iya wanda suka zaɓe ya musu aiki ban da wani haƙƙi ne na zana kowa da kowa daga wannan lokacin kuma domin daga lokacin da ya ce ba kowa da kowa na zama ne ya zama mahaukaci kuma kowa ya domin ta zanta ya mulki mutane ya kamata ku fahimta da zarar watakila kuma wanda bai zaɓe shi ba ma ya riga amfana ku fiye da kai nawa aka yi kuma Allah ya kai bayan zaben za mu dora اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعافاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخي كلكم مجلسي سليم جدا